أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين سنة ونن سورة كرام طاسين آه الله أعلم مرادي بذلك تلك ونن آيات القرآن وكتاب مبين wannan sura ayoyin da suke cikinta ayoyi ne na alkur'ani da littafi mai yin bayani an sa suna biyu duka sunan abu daya ƙur'an sunan alkur'ani ne kitab sunan wannan littafin ne alkur'ani wato ce masa ƙur'an saboda ana karantawa ƙara'a ya ƙra kitab kuma saboda ana rubuta shi kataba yaktubu uktub saboda haka aka samu tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin alqur'ani ne abun karantawa kitabin mubin littafi ne abun rubutawa mai yin bayani hudan wa rahmatan hudan wa bashiril mu'minin wannan littafi hudan ya zo ne ya zama hudan shiriya wa bashire ya zama albishir dan wa bashiril mu'minina ga mu'minai kamar yadda ya zo a cikin surar bakara hudan lilmuttaqin to na aka hada su aka ce hudan wa bushri lilmu'minin allazina allazina yuqimuna as-salata sunna الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون su muminan nan wanda qur'ani ya shiryar da su yake musu albishir su ne allazina waɗanne yuqimuna salata masu tsaye da sallah akan lokacinta da sharuɗanta na cika ruku'u da sujada da kyautata alwala in wanka ya kama kyautata wanka a cika ruku'u a cika sujada kuma a rika yin farilla cikin jama'a nafila kuma duk inda aka yi da tayi har ma ta fi karfi a gida akan zama wanta a masallaci allazina yuqimuna salata masu tsaye da sallah akan lokacin da sharuɗanta wa yutuna zakata masu fitar da zakka cikin dukiyoyinsu wa hum su yuqinuna su riga sun tabbatar yaqini ne al'amalin lahira a wurin su dama sharuɗan imani tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa murrihi yaqini kenan الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون القرآن يازو يازو شريعة غا مؤمني البشر غا مؤمني ما سين صلى ما سين زكاة ونسكتبت الأمر اللاهرة أما وطن لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون amma waɗanda aka yi aka yi ba su yi imani da alkur'ani ba ba su yi imani da in an mutu za a tashi ba me ya ja musu wannan ubangiji ya ce zuyina lillazi na kawarul hayatun duniya su kafirai dama an kawata musu ne rayuwar duniya zayyanna da mu amalahum ubangiji sai ya ce to shi kenan sai muka kawata musu ayyukansu suna ganin ayyukansu su ne daidai don dama Allah ya ce sai asrifu ana ya ce allazina yatakabbaruna fil ardi min ghairi alhaq wa yaraw kullu ayatin la yu'minu biha ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين dama mutum zai zo da imaninsa na asali wanda aka haife shi da shi har ya balaga to in ya balaga sai a kawo malamai in malamai ne kuma ga da annaba ko ko annaba su yi masa wa'adi su tuna masa alƙawarin da ya ɗauko tun azal alamu zarri da kuma yadda aka haife shi ya zo ya tafi a kai hanya madaidaiciya idan waɗansu abubuwa sun ƙi saboda iyayensa yahudawa ne sun mai da shi ba yahude ko iyayensa nasarawa ne sun mai da shi ba nasare ko iyayensa arna ne sun majusantar da shi to in ya ƙi sai Allah ya masa wazi ya sa ai masa wazi ai tai masa wazi ya ƙi ai masa wazi ya ƙi in an yi an yi bai yadda ba Allah ce to shikenan yanzu kai abin da kake so bata ba ka son shirya tutun da bata kake so ba ka shirya je kana hada ka da bata din kowane bata a wurinka shirya ne kowane shirya a wurinka bata ne kowane ƙarya a wurinka gaskiya ne kowane gaskiya a wurinka ƙarya ne to in Allah ya riga yau mutum haka ya riga an gama da shi kenan saboda haka Allah yake zayyana lahum a'malahum bayan an yi an yi sun ƙi to sai Allah ya gyara musu wanda suke ganin kamar shine mai kyau din fahimta sai ka gan su ya mahuna suna kaiwa da kawowa a cikin ɗemuwa a cikin bata amiha in an ce amiha to basira ta mutu kenan ba shi da basira a cikin zuciya in an ce amiya ya makance kenan idonsa baya gani in an ce amiya ya makance ido baya gani in an ce amiha zuciya ba ta gani fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan zuciya ta makance ta bace to sai ta kaiwa da kawowa wa'azi ba zai masa amfani ba kuma أولئك لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون waɗancan muminai dai wanda alkur'ani ya shiryar da su ya musu albishir ka ji makomarsu wayannan wanda suka makance zuciya ta makance an yi wazi an yi wazi sun ƙi an tura su a cikin abin da suke so din to wayannan mutane su kam innal ladina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum a'maluhum yahun ulaika lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati hum al-akhsaruna wannan su'ul azabi mummunan azaba ta tabbata gare su tun daga duniya ana neman su a yaƙe su a kakkashe su a ɗauki zurriyarsu a sayar a kwashe dukiyarsu ganima saboda azabi ke na duniya wani filakatu mulaksaruna amma in sun je lahira wato za su yi mummunan asara fiye da abin da ya same su a duniya وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم أليم وإنك يا رسول الله كيدنا لا والله إن جاء الله لتلقى القرآن كنا كربونا القرآن من لدن حكيم أليم daga Allah Ubangiji mai yawan hikima mai yawan ilimi abin da yasa nan ba faɗi yadda aka bada cikin surar da aka fito ba wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فبافدي جبريل anan ba amma surar da muka fito an ce jibril ne yake zuwa ya zo masa da alqur'ani ya sa masa ya zuciyarsa shi kuma ya karantawa duniya amma an ce Allah ya rantse da zatinsa ya ce wallahi la tulqa alqur'ana kana kana karban wannan alqur'ani milladun daga hakimin Allah mai yawan mai yawan hikima alimin mai yawan sani don wannan sura za ta ambaci waɗansu mujizozi na annabawa ne saboda haka bari a faɗi babban mujizan manzon Allah shi kuma alƙur'ani shine babban mujizarsa saboda haka in an gama kissoshin annabi Dawud da Suleiman da abubuwan mamakin da suka faru gaggare su daga ƙarshe sai Allah ya gaya wa annabi ya ce masa tunda annabi Dawud da Suleiman qala alhamdulillah allazi faddalna ala kaseerin min ibadil mu'minina to shi ko annabi ya ce a ce masa ƙulil hamdulillahi duk abin da waɗansu annabawa suka samu na mu'uja na komai kai kam alhamdulillahi ka samu shine farko shine ƙarshe wanda ba kamar sa wa inna ka ratul alqur'ana min ladun hakimin alim iz qala قال موسى لآله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون lokacin da annabi Musa ya fito daga Madiyana tare da iyalinsa yar annabi shu'aibu za su dawo misira annabi musa zai dawo misira kenan zaman gudun hijira ya kare na shekara goma zai dawo gida zai dawo gida dare ya yi hadiri ya sauka naƙuda ya kama matarsa ga sanyi ga duhu kuma suka rasa hanya ga sanyi ga duhu ga sun rasa hanya to da suka rasa hanya ga sanyi ga duhu to sai Allah ya wayyana masa da suran wuta don abin da kake nema duka kake kwaɗayi a ciki za a yi maka tajalli don ka neme shi da sauri dama abin da yake nema babu kamar ya ga wuta ya je ya ɗauko wutan nan ya kawo iyalinsa su ji ɗumi kuma daga can wurin ɗaukan wutan nan zai samu wani masanin hanya ya gaya masa inda ake samun hanyar da suka da ta wace musu inni anastu naran lokacin da annabi Musa ya gaya wa iyalinsa ni na hango wuta sa'atikum min habi khabarin zan tafi da sannun kawo muku labarin hanya wanda muka bace muka wanda muka bace din nan awatikum bi shahabi qabasin ko kuma kawo muku bakin wuta la'allakum tasdaluna ko za ku ji dumi wato istila shine jin dumi bayan mutun ya ji dari shi annabi dai an ce bai taba yi ba bai taba jin dumi ba sallallahu alaihi wasallama فلما جاء نودي أن بورك من في النير ومن حولها وسبحان الله رب العالمين yana tafiya zai zo wajen wuta kenan don ya samu labarin hanya don ya ɗauko wa iyalinsa bakin wuta wanda za ta ji ɗumi da shi amma daga zuwansa wajen wutan nudiya sai aka kira shi an ya muse an ya muse da aka kira shi ɗin aka ce ya musa inni ana rabbuka faklana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa naktartuka fastabi lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata lidhikri ya musa abun ba wuta bane ni ne allah ubangijin talikai ubangijin ka cire takalmi ka zo fada faklana alayka innaka bilwadi almuqaddas kana kwari mai tsarki wato fadan allah annabi musa ya gamu da ubangijinsa a ɗuri sina wani lokaci a ce gindin bishiya wani lokaci a ke gefen dutse amma annabi sallallahu alaihi sallama sai da aka keta dukkan tafiya daga makka zuwa sham ya je kudus daga can ya hau sammai ya wuce sammai bakwai gaba ɗaya ya je sai muntaha inda jibrilu ya zauna kuma jibril shine aka aiko ya kai shi jibril sai ya zauna annabi ya tambaye yaya tafiya mace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai mu mala'iku kowa yana da wurin da baya wucewa kaga nan ban taɓa wucewa ba iyaka na kenan to daga nan sai Allah ya hada shi da raf raf sai ya dauke shi aka kira dukkan hujubai gaba da aka je wani wurin da ba sama ba kasa ba duniya ba lahira ba komi ba kowa sai Allah ya gamu da Allah subhanahu wataala Allah ya sanar da shi ilimin mutan da ilmutan farko da mutan ƙarshe ya ƙara masa wani ilimin da mutan da da mutan farko mutan da da mutan ƙarshe ba su da shi sannan ya sallame shi ya yi masa wahayin abin da ba a gaya mana ba fa'auhe ila abdi ma auhe ganawa da suka yi ganawan da annabi Musa ya yi da Allah duka an gaya mana amma tilka bai mini ya Musa ya qala hi asaya atawakkal wa liya hushu bi ala ganami wa liya ma'arib ukhri qala alqiha ya Musa duk abin da suka yi Allah ya gaya mana amma annabi kam sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa auhi ila abdi ma auhi daga nan fa sai Allah yayi wa bawansa wahayin da yayi masa Aisha ta nemi annabi ya gaya mata haba annabi ya ce mata ai wannan sirri ne tsakani na da ubangiji na to sai kenan annabi Musa ya gamu da Allah aka ce masa ai ba ba wuta bane wai abun yafi karfin wuta albarka ta tabbata ga abin da ka hango ka gani din nan da abin da yake gefen abin da ka gani din burga man fi nere man haulaha wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah gabarin cewa ana gamuwa da shi a gindin bishiya ko gindin dutse ko a sama ko a ƙasa Allah ya tsaka gabarin waɗannan wurare ko a tafi daga wani wuri a tafi neman sa a hango shi Allah ya wuce nan su subhanallahi rabbil alamin ya sun lazo ku sai haka da hannunka yana jin hausa yana jin hausa ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne ubangijin kowa da kowa ubangijin komai da komai shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai shi ne kadai ubangijin mu da muke bauta masa kuma ka ce ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke Islam ko kace ka tabbata annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da annabi Isa wani babban annabi ne cikin manyan annabawa zabaku Allah ya aike shi kamun ya ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi a sha'anin sa akwai wani abun mamaki yadda Allah ya Adamu ba shi da uwa ba shi da uba yayi Hawwa'u ba ta da uwa sai yayi annabi Isa kuma shi kuma yana da uwa ba shi da uba mu kuma muna da uwa muna da uba laftu ɗaya kenan da mu da Adamu wanda ba shi da uwa ba shi da uba labtu na biyu kuma wanda take da uba ba ta da uwa da wanda yake da uwa ba shi da uba labtu kenan Allah shi ne kadai makadaici ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillahi ka zama musulmi yanzu abin da za ka yi za ka je ka yi wanka koya maka sallah biyar kullum muna da sallah biyar wannan irin wanka da za ka in ka kwanta da matarka yadda ake kwana da mata sai ka sake irin wannan wanka sannan ka yi sallah kuma muna roƙon Allah ya baka dukiya ka yi zakka ya baka dama ka je ka yi haji kuma mu musulmi ba ma cin alade saboda haka ba za ka ci alade ba kenan muna yi maka murna me ya sunanka na da ya yi sunanka musa musa musa din nan ne to ai musa ya ba a sake shi kuma sunanka musa da yanzu ma sunanka musa wada wada wada to sunanka wada yanzu wani suna kake so na musulmi musa ko to ai sunanka ke nan malam musa ba su wani abin yin riga Allah taimake mu إن أنا الله رب العالمين إنه أنا الله أنا الله العزيز الحكيم إنه أنا الله موسى أبن دك ganin ba wuta bane tajalli ne irin nawa ni ne Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu goni ni nake magana da kai ba wuta bace ba bishiya bane فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وألقي عصاك ولما رياتها تذك أنها جان ولي مدبرا ولم يقلب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وبنجي يقيا النبي موسى وما تلك بيمينك يا موسى منين كي هنونك موسى سيتي هي أسايا سنداناني أتوكل عليها وهش بها على غنمي أنفاني سندنا أولينا nakan dogara da ita wani lokaci wa hushu biha ala ganami kuma da ita nake karkado ganyewa dabbobi na tana da amfani wale biya ma'arib ukra tana da amfani da yawa wanda nake yi da ita sai Allah ya ce masa alqiha ya Musa jefar da ita mu gani da ya jefar da ita ba zai hayyatun tasa sai ta zama ta rayu ta zama katuwar macijiya babban mai ban tsoro sai musa ya ji tsoro ya juya ce karka ji tsoro ni annabawa ba sa jin tsoro a wurina kai amintacce ne abin da yasa aka yi masa haka an masa kos ne domin abin tsoro ne kar ya je lokacin da za a yi aikin idan ya jefa sandar ta zama katuwar macijiya tana ba mutane tsoro ana gudu shi ma ya gudu amma yanzu an masa kos ya gani ta ba shi tsoron har zai juya zai gudu aka ce karka ji tsoro kama sandan kusa wala ta kaf kuzha kama sandan wala ta kaji tsoro idu a fira ta hanule za mu dawo da ita kamar yadda ka santa in ka kama ta ya kama maciji maciji sai ya dawo sanda a hannunsa kamar da to ya riga ya yi kos kenan lokacin da ya je zai nuna wannan sanda gaban fir'auna in fir'auna ya gudu mutane sun gudu an kattaka juna mutane da yawa sun mutu saboda tsoro to shi ba zai gudu ba saboda haka aka fara nuna masa wannan amma tilka bi min ya musa qali ya sa tawakkal alaiha wa hushu bi ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqi fa qawa zahi tuntasi qala khudha wa la taqaf sanidu hasirata hadule sai ya ce masa wa dum ne daga ila janahika takuri bai za min ghairi su'inatin kuri banda wannan kuma sa hannunka cikin riga mu gani annabi Musa ya fito da hannun mu gani da ya fito da hannu sai hannu ya zama kamar rana fal yana daukan ido kuma ba wai wani rashin lafiya ne ba a'a hannun ne ya zama haske kamar rana a alqiha wa alqiha bai zai hayyatun tazi a wa alqiya sa falamma raha da annabi Musa ya ganta ta hatazzu sanda ta juya ta zama katon maciji ta hatazzu tana motsi ka anna jannun ta zama kamar maciji mai saurin tafiya walle burburan sai ya juya kamar zai gudu falam yaqin bai juya ba sai Allah kira shi ya Musa la takaf Musa karka ji tsoro la karka ji tsoro inni la yaqahu ladayyal mursal annabawa ba sa jin ba sa jin tsorata a wajen mu annabawa ba za su ji tsoro a wajen mu ba kowane annabi ana ce salamun ala nuhin bil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin wa salamun ala al mursalin babu tsoro ga annabawa ba tsoro ga annabawa ni la kafu da diyar mursalun illa man zalama sun baddala husnan ba da zo'in fa inni ghafurur rahim ta har yanzu da annabi Musa bai mance abin da ya faru ba da ya je garin raba fada ya mari ba kibde ba kibde ya fadi ya mutu aka ce yayi kisan kai ana neman sa za a rama shine ma dalilin gudun hijira har zuwa Madina shekara goma annabi Musa lokacin da wannan mutum ya mutu sai ya ce wa Allah hadha min amri shaytan inna wadu mudillu mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim yace wannan mutum mutumin nan dai ban shirya ban yi nufin kashe shi ba wannan aiki ne na shaytan Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni na cuci kaina Allah ka yafe ni na kisan kai na cuci kaina Allah ce ba komai na yi maka gafara wanda ka kashin a cikin kuskure ne kuma ba musulmi ba ne je ka na yi maka gafara to maganan gafaran nan da Allah ya yi masa wanda mutanen gari ba su yi masa gafara ba suna neman za su kashe shi shine ya zama dalilin gudun hijirarsa har yanzu bai mance da wannan ba da ya ga macijin ya taso sai ya tuna wannan abun sai Allah ya ce masa a karka ji tsoro mu annaba ba za su ji tsoro a wurin mu ba illa man zalama sun badal husnan ba da su sai dai wanda yayi zalunci wato yayi kisan kai sun badal husnan ba da su in sannan ya kawo tuba ya dora akan mummuna aikin da ya faru wannan ai ba komi sun badal husnan ba da su fa inni ni Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne وارسل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات لا فرعون قومه innahum kanu qawman fasiqin ga wani abu kuma na aya aya ta biyu banda sandar ga aya ta biyu warke daga fi jaybika sa hannunka cikin wuyan riganka ta khuruj za ta fito ita hannun hannu namiji ne a da Hausa amma hannu a larabci ta mata ce kowane abu guda biyu a jikin dan adam a larabce guda ɗayansa ta mata ne ido biyu ne ɗayan su sai a ce idaniya kunne haka sai dai kamin kare ne warke daga fi jaybika ta khuruj hannun zai fito bai za a fari sol min gairu su'in ba tare da wani rashin lafiya ko mele ko baras ba hannun zai kalkal yana daukan ido kamar rana min gairu su'in fiti ayatin ayoyi biyu kenan daga cikin ayoyi tara da na baka ka je ka ka yaki fir'auna da su ila fir'auna wa ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutanensa wayannan ayoyi duka sun zuwa cikin waɗansu da yawa sun zuwa cikin a cikin suratul arafi inda wasu fir'auna da mutanensa kawan mutane ne kanu kawan sun zama mutane fasiki na fasikai masu kin bin hanyar Allah turan da Allah ya aiki Musa zuwa fir'auna duk waɗannan shekaru da ya ta yi yana wa'azi yana fama da fir'auna shekara talatin ko shekara arba'in duka shi Allah ya san fir'auna ba zai musulunta ba amma duk da haka Allah ya aiki Musa a ganin damansa a zo a yi masa aiki na ganin damansa inda wasu kanu sun zama kawai mutane fasikina wanda suke ba sa cikin hanyar Allah sun kauce wa hanyar Allah فلما جاءتهم آياتنا مفسرة قالوا هذا سحر مبين yayin da waɗannan ayoyinmu suka je wa fir'auna da mutanensa mufsiratan suna sa mutum basira kowa ya ga waɗannan ayoyi za su sa masa basira saboda basira da suke sa mutane sai suka zama kamar su ne masu gani din masu yin basira din domin fir'auna da ya gani ya rasa yadda zai yi da ya tambayi ma rabbul alamin aka gaya masa rabbus samawati wa bainal kuntum mugin qali wa la sai sai yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lawjinun sai yace wannan dai manzon nan naku dai wato wanda aka yi muku muku din nan mai mai mahaukaci ne ko mai sihiri ne qalu hadha sihirun mubin kace wannan sihiri ne a bayyane wa ja'alu minha وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجهدوا بها سني مسلم waɗannan ayoyi wato akwai bambanci tsakanin jahada da jadala shi jahada mutum ya san abu gaskiya ne ya dage ya burge mutane shi ƙarya ne ya ta kawo hujjojin ƙarya shine jahada ya yi musun abin da ya sani gaskiya ne ya ce ƙarya ne wajahadu biha sun musanta waɗannan ayoyi da suka san gaskiya ne amma suka ce ƙarya ne wastai ƙanata ambuzum domin rayukansu can cikin zuciyoyin sun sani wannan abin ya ƙinan gaskiya ne zulman me yasa suka yi haka zulman saboda zalunci mana wa uluwan da girman kai mana shi yasa suka suka suka ƙi karɓan ayoyin Allah fanzur kai baka na aqibatul mufsidin kuma ka duba ka ga menene ƙarshen zalunci menene ƙarshen girman kai ƙarshen su Allah zai halakar da su cikin ruwa sandur kai baka na agibatu nufsirin shine ƙarshen masu ɓanna masu girman kai masu musun ayoyin Allah ƙarshen su a halakar da su ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد حقيقة آتينا داود وسليمان علما mun bai wa annabi dawuda da ɗansa suleiman mun ba su ilman ilimi mai yawa saboda haka kawo shi na kira faƙala kowannensu a zamaninsa annabi dawud a zamaninsa sulemanu ƙarami ne to lokacin annabi dawud ya gode wa allah allah ya bashi ilimi ya bashi wadagadaci na dawuda allah ya bashi ilimi ya hore masa tsuntsaye da duwatsu suna yin tasbihi tare da shi ya hore masa aljannu suna yi masa tukwane suna yi masa abubuwa iri-iri shi annabi dawud shi kuma annabi suleiman sai aka kara masa aka hore masa tsuntsaye da jin maganganun tsuntsaye da jin maganganun dabbobi aka kara masa taskhiri fiye da na babansa to kowannensu a zamaninsa ya ce alhamdulillah allazi faddalna ala kathirin min ibadil mu'minin mun gode wa Allah wanda ya fifita mu akan yawancin bayinsa muminai wannan saboda ladabi wa hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a ce faddalna ala almu'minina ba ala kasirin min ibadihi almu'minina akan yawancin bayinsa muminai kenan akwai waɗanda suka fi su ilimin kenan su ne su annabi Ibrahim su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayinsu ba ulul azmi ba kenan su Musa sun fi su su Nuhu sun fi su su Isa sun fi su don waɗannan guda hudu ulul azmi ne annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa dukkan su gaba ɗaya sun fi dukkan annabawa har annabi Dawud da Sulaiman sun fi su saboda haka suka ce faddalana Allah ya fifita mu ala kasirin akan yawanci min ibadihil mu'min daga cikin bayinsa mu'minai فورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين da annabi Dawud ya yi mulkinsa ya yi annabcinsa ya rasu annabi Suleimanu shi ya gaje shi wa kala ya ayyuhan nasu ya kira jama'a ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa tsairi wa umun gode wa Allah da ya ƙara mana wasu falaloli akan na babanmu ullimna mantiqa tsairi Allah ya sanar da ni maganganun tsuntsaye wa utina min kulli shay an ba mu kuma yawancin abu daga kowane abu an ba mu da yawa in ji annabi Sulaimanu ina gode wa Allah utina min kulli shay inna hadha sani wannan abu da Allah ya yi mana lahu al-fadlul mubin wallahi shine farla babba mai girma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu wanda ta ji ciwo na wannan rasuwa kamar yassa fadima domin kowanne mutum zai ce mai gidanmu ya rasu masoyinmu ya rasu annabinmu ya rasu amma ba zai ce ubanmu ya rasu ba ita kadai take cewa annabinmu ya rasu masoyinmu ya rasu mai gidanmu ya rasu babana ya rasu ta kadai a cikin duniya ba mai faɗin wannan sai ita kadai to shi kenan sai ta zauna da ita da mijinta aliyu a gidansu suka zauna banu hashim suka ji suka taru a can sauran waɗanda suka yi mubaya a wasu na abubakar almuhajirun lansar su kuma suna nan can tare da abubakar ɗin to allah da ikonsa abinda annabi ya bari na asiri ba jikin da zai iya ɗaukar wannan abin sai dai jikinsa to babu jikin nasa yanzu sai fadima to ita za ta iya ɗauka amma kuma ita mace ce ba za ta iya ɗaukan ƙudbaniya wato khilafatu anillahi kamar yadda manzo Allah yake ba ba za ta iya ɗauka wato da ita mace ce amma ita za ta ɗauki muhimmin abu mafi muhimmanci wanda abubakar ba zai iya ɗauka ba don jikinsa daban jikin annabi daban amma ita fadima jikinta jikin annabi ne sai ta karɓa ta sai sai ta wa abubakar ita ce mai lamari a ɓoye a fadan Allah sai na bakar kuma shine mai lamari a zahiri a jama'a a shari'a har wata shida kowanne da nasa ita ta san inda take abubakar ya san inda yake amma saboda abin da yake tsakanin shari'a da hakika dole ne a bambanta bainahuma barzakun to sai ya zama tsakani akwai can suna aikuwar je adiyu idan baka zo kayi mubaya'a ba duk abin da ka sani wato duk abin da baka tsammani fa za mu yi maka in baka zo kai mu baya ba haka suke faɗa masa a fadan abubakar har ma abin ya kai ga sayyidina ali da ita sayyida fatima da abbas suka je wajen abubakar suka ce mun zo neman gadon babanmu wannan ta ce mun zo neman gadon babana wannan ku ce na zo neman gadon baffana wannan ku ce na zo neman gadon ɗanɗan uwana abubakar ya ce musu ai annabi sallallahu alaihi wasallama na ji yana cewa nahnu ma'ashirul anbiya ila nurasu mu jama'ar annaba ba a gadon mu abinda muka muka bari huwa sadaqatun ba a gadon mu fadima ta ce ko dai ka manta baka ji hadisin daidai ba ina wa warisu Sulaimanu da Dawuda ina yarisu ni warisu minali Yaquba ai annaba suna gadon suna ana gadon su ita eh annabawa ana gadon su amma shi dawuda ai ƴaƴansa goma sha tara ne ba wanda aka ce ya gaje shi sai Sulaimanu ashe abin da ya gada din annabci da manzanci abin da ya gada kenan ba dukiyar da uban ya bari ba ke ma da ta miji ce zaki gaji babanki duk abin da ya bari na annabci da ana yin annabci bayan manzon Allah da mata tana yin annabci da ka kin gaji wannan ba maganar dukiya ake yi ba to aka ja aka dai koma aka zauna wata shida sai Allah ya mata rasuwa dama annabi ya gaya mata ita ce farkon riskarsa in ya tafi awwal luhuqan bi to manzo Allah ya tafi cikin watan Rabiul Awwal wata shida bayan nan farkon watan Ramadana sai ta rasu da ta rasu shikenan sai sai na Ali yace a kira masa Abubakar a gidansa amma yazo shi kadai aka je aka gaya na abubakar zai tafi sai habbai suka ce ba za mu yadda ka je kai kadai wace wallahi tun da yace ni kadai zan je wallahi ni kadai in zan je shi kenan sai ya taho shi kadai din wajen sai na ali yace abin da yasa na kira ka tun da wannan abu ya faru ka ji abin da mutane suke faɗa kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk abin da ya faɗa sai na abubakar ce gaskiya ne yana kuka duk abin da ali ya faɗa sai na abubakar yana kuka ce gaskiya ne gaskiya ne da ya gama to abin da yasa yanzu na kira ka ba za mu zama mu ne farkon raba al'ummar manzon Allah ba kawo hannunka in maka mubaya'a abubakar ya ce to ana roƙonka in ka yarda mu je wajen sahabbai muhajirun lansar su yi shaida ka yi mini mubaya'a ke mu je din mana sai aka zo aka yi mubaya'a aka zauna lafiya to wannan shine abin da tarihi yake nunawa kenan aka zauna lafiya ba wani ba wani gaba ba wata jayayya sai ba zamanin sai na usmanu aka ta da wata sabuwar rigima wani ba yahuda ya shiga yake shi musulmi ne don ya bata tsakanin su ya shirya waɗansu abubuwa suka kawo rashin zaman lafiya har suka kawo sanadin tafiyar sai na usmanu din وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون sai aka tara wa annabi Sulaimanu rundunarsa min aljinni wal insi wat tayri na mutane na aljannu da mutane da tsuntsaye shi annabi Sulaimanu aljannu sun gina masa fada wanda take farsaki 100 cikin farsaki 100 wato mil ɗari uku tsawo mil ɗari uku faɗi to anan farsaki ishirin da biyar wurin zaman mutane ne farsaki ishirin da biyar wurin zaman aljannu ne farsaki ishirin da biyar wurin zaman dabbobi ne farsaki ishirin da biyar wurin zaman tsuntsaye ne tsakiyan kuma aka sa farsaki cikin farsaki wato mil tara cikin mil tara nan kuma aka gina wa matansa da kurakuransa wurin zama duk da shi kenan yana da mata dai gaba daya nasa guda dubu ne kurakurai ɗari bakwai matan aure ɗari uku shari salam to shi shi na suleimanu ubangiji ya mai da shi aya ne wato in ya zo zama a fadarsa ga kujeru na zinariya wajen dubu na azurfa wajen dubu ko waɗanne da irin zamansu idan akwai wasu annaba domin zamanin bani isra'ila akwai annaba matsayinsu kamar alƙalai za a nuna musu kujerun da za su zauna manyan malamai kujerun da za su zauna manyan mutane aljannu za a nuna musu inda za su zauna kuma Allah ya yi wannan ne don ya nuna mana aya don wannan sarauniya bil'isu da za mu yi magananta nan gaba za ta iya musulunta a hannun annabi Suleimanu tunda yake mulkinsa ya fi mulkinta ikonsa ya fi ikonta da zamaninsa ne da zamaninsa na isa ne mace mai sarauta irin bil'isu ba za ta iya musulunta a hannunsa ba me zai nuna mata tare da annabi isa ya fi annabi sulemanu daraja amma shi ba bai da mulkin da zai nuna mata balle ya burge ta ta ji tsoro har ta ce aslamtu aslamtu ma suleiman lillahi rabbil alamin
حتى
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون suna tafiya a wannan karon a ƙasa suke tafiya domin shi tafiyarsa yawanci akan iska suke tafiya a jera mutane a jera aljanu a jera shaidanu a hau sama a ta tafiya kan iska kuma sa tsuntsaye su yi musu inuwa amma wannan karon wato a kafa kenan suke tafiya tun daga tururuwa ta gaya wa mutanenta mazan maza kowace ta shiga ɗakinta ku shiga ɗakunanku kada suleiman da mutanen su zo su tattake ku su kakkarya ku to da suleiman ya ji wannan a mil uku ya ji wannan magana ta tururuwa to da aka zo kusa da wurin sai ya ce a tsayar da a tsayar da runduna kowa ya tsaya sai ya je shi kadai wajen tururuwa ya ce ah kina tuhuma na da zalunci ne wato ni azzalimi ne zan zo tattaka in tattaka ku sai tururuwa ta ce baka ji karshen maganar nawa bane wahum la yash'uruna ta inda ba ku sani ba ta inda ba ku sani ba nace ai shi ganin daga ba sai suka zo suka wuce bayan su tururuwa sun shirya kowace ta je ta boye kanta sannan sai na Suleiman ya wuce duk da Allah yana gaya mana mu'jizozin annabawa a irin wannan ruruwa ko tana kan tana hannunka ma yaushe zaka ji maganar ta walle tana mil uku ba don annabci ba ba don mu'jiza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakon kwani sun yi magana a hannunsa tsakon kwani sun yi magana a hannunsa barewa ta yi magana a gabansa kura ta yi magana a gabansa raƙumi ya yi magana a gabansa dabbobi sun yi magana a gabansa damo ya yi magana a gabansa sallallahu alaihi wasallam فتبسم ضاحكا من قولها
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين da annabi Sulaiman ya ji maganar wannan tururuwa da wa'azin da ta yi wa ‘yan uwanta da kuma riskarta da ya yi ce mata magana kina tuhuma na da zalunci ne zan zo tattake ku da ji a ai dama na ce akan ba ku sani ba to sai da ya ji maganar turuwan sai ya yi murmushi dama yawancin dariyan annabawa murmushi sai sa'i sa'i suka yin dariya aka lissafa lokacin da annabi ya yi dariya har haƙoransa duka suka fito sa'i sa'i abin yake faruwa fatabassuma da farko sai ya yi murmushi bahikan da ƙarshe ma sai abin ya sanya masa dariya min ƙauliya saboda maganar turuwan faƙaɗa rabbi sai ya fuskanci ubangijinsa shi annabi sulemanu rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya ubangijina ya ubangijina ka kai min ilhaman godiyan ni'imomin da kai mini kai mini ilhama in zan mai gode wa ni'imomin da kai mini auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ni'imomin ka wadanda kai mini ni wa ala walidayya da ubana Dawud da matarsa uwata Allah kai mana kai mana ni'ima domin nima ce mutum ya tashi ya ga wani babban mutum ne ya aife shi musamman a annabi Allah ya aife ka ai sai ka gode wa Allah ko baka zama annabi ba balle ka zama annabi hakika wajibi ne duk wanda ya- ya- ya ya tashi ya ga iyayensa waɗansu manyan bayin Allah ne musamman in suka zama salihai kuna ganin dai kullum sai a ce wannan jikan shehu dan hodiyo ne wannan jikan wani ne wannan jikan wani ne suna dangantuwa da manyan saboda ni'imar da Allah ya yi musu daga manyan mutane to abin da ya saura gare su idan mutum manyan mutane sun haife shi Allah ya yi masa ni'ima to in ka zo fa sai ka bi irin hanyar waɗanda ka gada kar ka zama rago da wutsiyan kare dan malam ka gaji manyan mutane salihai a ga kana aikin banza kana halin banza to wannan an yi asara wato ya zama ya nuhu inna laysa min halik wadanda ka gadan ƙarya ne baka gaje su ba tunda annabi nuhu da kansa ɗansa da bai bi hanyarsa ba lokacin halakarwa da Allah ce zan tsayatar da kai da kai da iyalanka da jama'arka da ya halakar da ɗansa ya ce Allah da ka ce za ka tsirasar da ni har da iyalai na ɗana ɗana wannan yake haiba ɗanka ba ne wannan wannan ai ba mutumin kirki ba ne to mutumin kirki ne yake aihuwan mutumin kirki idan mutumin kirki ya aihi mutumin banza to wannan mutumin banzan ba ɗan wannan mutumin kirkin ba ne sai dai ya gaji du- gidajensa ya gaji sunansa amma ya ratse hanyarsa ya zama ba kowa ba a wajen waɗanda suka sani tunda annabi nuwa Allah ya ce masa innahu laysa min halik wannan dan ba ba ya daga cikin ƴaƴanka inna amadun ghairu salihin shi mutum ya aikata aiki mummuna ba irin aikin ka mai kyau ba duk wanda ya gaji manyan mutane masu aiki mai kyau to wajibinsa ne ya kwatanta halinsu ya kwatanta maganganunsu ya kwatanta aikinsu amma in ya fito fili aikinsa aikin mutanen banza ne maganarsa maganar mutanen banza ne halinsa halin mutanen banza to cewa ya gaji manyan mutanen kirki ba zai amfane shi ba
وتقطع الطير فقال ما بنا الهدود أم كان من الغائبين Allah ina roƙonka kai min ilhaman godiya godiyan ni'imomin da kai min ni da iyayena guda biyu kuma kai min ilhaman ah, alhimni ah, auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amana salihan kuma ka sa ni in aikata aiki mai kyau irin aikin waɗanda na gada ka sa ni in yi aiki mai kyau irin aikin waɗanda na gada aiki na ya zama daidai da aikin annabi Dawud awuzi in an kan yi mata kallaci an amta aliya wa ala walidai wa ana mala salihan tardu sannan aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi kuma ina roƙonka wa arsilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da ni cik- da rahamarka ka shigar da ni cikin bayinka salihai wayannan bayi salihai kowane babban mutum cikin annaba ya roƙi Allah Allah ya riskar da shi waɗannan bayin Allah salihai annabi Ibrahim da kansa ya ce rabbi habli hukuman wa tigni bis salihin annabi yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah yana roƙonka ka ma- ka ka sa in mutu ina musulmi kuma ka riskar da ni bayin ka salihai wannan bayi salihai Allah ya faɗa mana su wane ne wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarisuha ibadiyas salihun mun riga mun rubuta cikin littattafai da nada da suka wuce wannan ƙasa ta manyan bayi na sale su za su gaje ta wato annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wannan ita ce babbar karafka da kowane annabi yake hangowa ga ta a gabansa Allah ya sa mu riske ta Allah ya sa mu riske ta kowa yana roƙon Allah haka mu kuma da yake a wurin aka haife mu sai Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihina wanda suka yi imani da Allah da annabi suka aikata ayyuka masu kyau za mu shigar da su cikin wannan karafkan da annaba suke nema su yi cikinta yahudawa da aka yi ta tsine musu aka yi ta tsine musu sai Allah ya ce a'a laisu sawa'an kar ku yi tsammanin fa duk da yahudawa nake a'a banda mutanen kirki daga cikin su laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين wannan yahudan su kan suna cikin karafkan annabi muhammadu wanda annabi rafi ke nema ya riska a ciki din a ka riskar da ni salihai salihan bayinka wata wakar da tsara fa gara mali la ral hurhura abkana min al-ghaibin to annabi suleiman da yake an tara masa rundunarsa duka ko za a yi tafiya ne sai ya ga bai ga huda huda ba ko wurin wurin da yake musu inuwa ne da yake baya na aga wurin kamar yayi huji ba a ga huda huda ba yace me ya same ni ban ga huda huda ba ko ya zama daga cikin wanda suka ɓuya ne to shi sai aka kira shugaban tsuntsaye mikiya aka gaya mata a nemo huda huda duk inda ya shiga shi ko ita ko mikiya ta nemi wanda zai ta maza maza ya nemo huda huda ya tafi neman huda huda da ganin huda huda kar ka zo kusa da ni kar ka zo in ce a'a ai annabin Allah ya yi fushi da kai yanzu neman ka ake yi yace me yace ce la la yana ce da aziban da azaban shadidan aw la azbahannahu yace banda wannan babun da yace aula ya tanni bi sultani mu to ina da hujja din ce zan zan zan masa azaba mai tsanani wato zan fige fukafukinsa fige wutsiyarsa jefa shi a rana ko ma abin ta kai ni in yanka shi gaba daya in bai kawo mini wata hujja bayyananniya ba ce ya faɗi hujja bayyananniya ko eh to ni ina ina da hujja bayyananniya din sai huda huda ya dawo da ya dawo sai ya faɗi gaban annabi Suleimanu ya saukar da fuka-fukansa yana tuba yana daga kai yana tuba ce ya ya ya, ya manzon Allah Suleimanu kamar yadda kai da iko a kaina Allah yana da iko akan ka tuna tsawa tsayawanka gaban Allah ka tuna tsayawanka gaban Allah yadda ka fi ni kake iko da ni haka Allah ya fi ka yake iko da kai annabi Suleimanu sai fushinsa ya sauka yace do na zo maka da wani labari na ga wani abun da baka gani ba na san wani abun da baka sani ba wannan kuma iko ne na Allah ya ce alhamdulillah da hudana da kasiri min wadil mu'minin ya ce Allah da shi da babansa Allah ya ba su ilimi mai yawa Allah ya fifita su kan yawancin bayinsa mu'minai to yau ga tsuntsu ya zo ya ce ya san abin da bai sani ba ya gano abin da bai gani ba kaga kenan Allah ya nuna masa har tsuntsu ya san wani abun da shi bai sani ba wa kulli zi ilmin alim komi ilimin ka Allah sai ya nuna maka wani wanda ya fika ko ka yarda ko baka yarda ba to shi kenan sai ya huce annabi Sulaiman sai ya huce ya kyale shi da wazi wannan zaba shi naura azbahan na auliya ta nabi sallallahu alaihi wasallam kusan bai ba a dade ba sai ga shi ainihin huda huda ya dawo qala hatta ma lam tuhid bi wajiduka min sab'in bi naba'in yaqin na zo maka da wani labari na gaskiya na gaskiya ba shakka ciki alhamdulillah Eh. Eh. na? azumi kam tun da ya suma azumin ne zafin azumin ne yasa ya suma ko wani rashin lafiya ne sai rashin lafiya ne ai dama ai rashin lafiya ya kama mutum an ba shi dama ya sha ruwa sai bayan sallah ya biya ta kowace hanya in azumin ne ma yasa ya suma sai ya sha ruwa in ma wani rashin lafiya ne ya sa ya suma in ya farfado sai a bashi magani wannan ranar da azumin bai je ba kenan sai a lissafa daga cikin waɗanda za a biya halwa halwa idan mutum ya san zai shiga harwa zai samu juma ɗaya biyu ko uku a cikin harwa to lalle ne ya dawo cikin masallacin juma'a ya yi harwa ɗin a ranar juma'a in juma'a ta wuce ya yi sallah ya koma inda yake harwa ba za a yarda don yana wata harwa juma'a ta wuce shi ɗaya biyu uku ba saboda haka lalle ne mai halwa ya fito mai itikafi ma shi yasa aka ce yi itikafinsa a masallacin juma'a don kada juma'a ta zo yana wani masallacin da ba a juma'a juma'a ta wuce shi saboda haka lalle ne mai halwa ko wuce irin halwa ce ya zo ya yi sallar juma'a in ya so ya koma inda yake din
suna cewa suna ganin ana yawo da bitaka ta kina yawo da me kahfi eh bitaka to cewa daga gare ka ne abin yake za a gina jami'a a abuja na'am suna neman karin bayani a inda an ga littafin da muka lokacin da muka kira taron zamu yi ginin a, makaranta da masallacin juma'a da makaranta da masallaci da gidajen malamai akwai mutanen mu sun buga wata takarda idan an ga ta- ita ce tawace to tawance kuma wannan takardun ba sa yawo a hannun kowa sai a hannun mutanen mu wanda ba sa shakkan daga gare mu takardun suke Allah ya ji mu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shehunanmu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji ga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi bala'i a Najeriya ya saukar da albarka da alheri da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiya mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake neman danne musulunci Allah ya danne karfin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم